أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin asabat wanda yau wata na hudu a musulunci rabi'u nithani iya da kwana hudu hijira kuma yau da shekara 1444 daidai da 29 ga watan goma miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna wanda ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na akaɓa'ul musallin ma'ana kusa-kuran masallata wallafar alhafiz muhammad siddiq ilmishawi Allah ta'ala ya masa rahama wanda ya koma ga Allah shekarar hijira tana 1389 daidai 1969 a shekarar miladiya Allah ta'ala ya masa rahama idan ba a manta ba muna cikin mukaddima ta wanda ya tauki littafi wani dokta ne a jami'atul azhar da ke kasar misra wanda ake ce da shi dr mahmud abdulrahman abdulmun'im shi ne kusan ya duba littafin da yawunsa littafin ya fita wanda ka'ida ce ta masu rubutu sun san wannan da inda ka yi rubutu sai ka kaiwa wani wanda ke ganin iya da kibra fiye da kai ya duba ya rattaba hannu cewa abun ya yi to shi wannan dokta ɗin shi ya duba wa shi ma da littafinsa wanda har ya zama cikin mukaddima da shi wancan dokta din yayi gaba ɗayan su Allah ta'ala ya musu rahama wannan kuma shine darasin mu na uku daga fara wannan littafi zuwa yau insha Allah zamu tashi a shafi na biyar gunda malike cewa nasu yatafawatuna fi thawabi sala wa ajriha mutane a yatafawatuna akwai waɗanda suke da daraja ko suke ibi kaso mai yawa daga cikin ladadakin da aka samu game da sallah akwai wanda sun rabauta da yawa ladansu ya yi yawa a sallah akwai wanda ladansu ƙasa-ƙasa akwai wanda ladansu iya ƙasan-ƙasan-ƙasa ya danganta yaya kai sallar da kuma wani tsari ka gabatar da sallar taka shi ne wannan su ya tafawatu na fi sawabi salawa ajiriya ya tafawatu na hun fi ikamatiha wa'ansu sun bambanta sosai wajen tsaye da sallar yadda ake tsaye da sallar a yi ta yadda suna ta tabbatar da manzan Allah ya koyar to a tsayuwar sallar ma mutane sun sha bamban akwai wanda zai yi tsayuwar sallar da ganinsa kasan sallar yake wani kuma iya tsayuwa kasan dai shi gashi nan dai wani zuciyar tana waje gangan jikinsa iya masallaci wani kuma dubiyin ma da nutsuwar da zuciyar duka ba sa cikin masallacin shi ne hatta tsaye da sallar mutane ta fahoto sun samu bambance-bambance juna cikinsu male ci gaba da cewa a farajulu ya da kulufi salati akwai mutumin da zai higa cikin sallah ma'ana ya fara sallah walai salahu illa nisuha wani zai kammala sallarsa tsab ladan da zai samu to ladan rabin sallah ne kamar a misali in kai sallah cikakke akwai lada ɗari to wani zai gama sallar sakaf amma da lada hamsin zai kubuta domin rashin tsaye da ita da kuma rashin yin ta yadda mazan Allah ya koya an fahimta wani zai shiga cikin sallah walai salahu illa nisfuha wani rabin ladan zai samu aw rubu'uha wani kuma ɗaya cikin hudu ma zai samu kamar lada ɗari za a samu to sai sai rabauta da lada 25 domin kasalarsa da lalacinsa da rashin kula da dokoki da ƙa'idojin sallah wani kuma au ushruha wani kuma ɗaya cikin goma zai samu illa dan sallah ɗari da to shi goma zai samu kawai domin rashin yanda bai biyo sallah muhimmanci ba yanda yake sallah kamar aitan nas haka yake bubbuga ta yake daddafkawa yake tafiyar su kawai bai san kabli ba bai san ba'adi ba bai san me zai inganta sallah bai san me zai bata sallah ba me ake bukata ka shirya kafin zuwan sallar in sallar ta samu matsala ya zaka gyara duk da yawa daga cikin masallata wasu ba san wannan ba wani zai kammala sallarsa tsaf amma ɗayan goma lada zai samu a cikin ladan da ake samu game da sallah liza malici saboda haka a ita na sha bai ta sauwi salatin nasu wata siya ke shari'a ta kula sosai da irin ladaddaki da kuma yadda ingancin sallar mutane yake ma'ana inganta sallar ka to shine yawan ladanka yin sallar ka yadda kaga dama to kuma shine kasan samun daraja cikin ladan da ake samu taswibi salatin nati wa tasahiha ingancin sallah to kusan shine inganci ko yawan ladan da ake samu cikin sallah yin sallah kamar yadda mutum ya ga dama to shine mafi kasan darajar lada da zai samu ina fata an fahimci wannan da yawa daga cikin mutane da yawa daga cikin mutane sun mai da sallah wasa ma'ana girman da take da hi a shari'a a gun Allah ba su fahimce shi bane a kullun in magana da ta shiga da sallah ba zai yiwu ba sai an sa wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ce awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati asala farkon abin da za a fara bincikawa aikin ka a gobe alkiyama ne sallah idan sallah ta inganta komai ya inganta idan sallah ta ruguje komai ya ruguje wannan hadisin kadai ya isa ya sa wallahi dukkan musulmi kada kai wasa da sallah ka san kai ilimin sallah ka riƙe wuta wajen yinta a cikin jami'i da kuma yawan tambaya menene kaza menene kaza game da sallah ka dinga zuwa muhadarat da wajen darussa da ake wanda suka shafi sallah kai tsaye domin shine ne jahin ka tsiran ka gaban Allah gobe alkiyama kuma rashin sallah ka shine rugujewar aikin ka gaba daya gobe alkiyama saboda ka sallah tana da wannan daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya faɗa wa Bilal bin Rabah ladanin sa Allah ta'ala ya kare da shi iya cewa arikina biha ya Bilal bilal kirayi sallah ka sanya mana farin ciki bilal ka kira sallah domin mu samu farin ciki a ran dukkan mumini inda ya ji an kira sallah to ransa farin ciki yake domin ya san zai samu munajati da ubangidansa almusalli yunaji rabbahu mai sallah ganawa yake da Allah arihina bi haya bilal manzan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk inda al'amari ya zo masa ya kasa fahimtar ya al'amarin yake ko sai ta ya kama sallah kawai duk inda wani al'amari ya zo masa fuji'atan ko sai Allah ya tashi kama sallah a cikin sallah Allah zai kama su warware wani abu kuma girmansa kuma Allah ya ce wasu ta'ino bi sabri wasu sala ku nemi taimako na ni Allah in ji Allah wajen haƙurinku kuma da tsaye da sallar ku yasa kullum a sallah kake ta iyaka na abu da iyaka na sa'i duk wani taimako da za ka nema a gun Allah ka taimaka a cikin sallah ka nemi taimakon cikin sallah kuma ba gunda dan adam ya fi kusanci ga Allah kamar lokacin da yake yin sallah yasa duk wata addu'ar ka ta musamman to ka dinga kokarin sata a cikin sallah domin ba gabar da bawa ya fi kusanci ga mahaliccinsa kamar lokacin da yake sallah Allah ya samu dace wal bu'du biha amma yubtiluha aw yanqus sawabiha daga cikin abin da zai sa ladan ka girmama wajen gabatar da sallah shine ka yi nisa da abin da zai bata sallah kuma ka yi nisa da abin da zai rage wa sallar lada yubtilu ha shine rubuce sallar akwai abin da yake bata sallar gaba da za ka yi sallar amma sallar ta bace mun sha karanta muku nan ga hadisin wani bawon Allah da ya zo manzon Allah bayan an kammala sallar jabi sai ya koma gefen masallaci iya zaune sai wani bawon Allah ya shigo sai ta da sallah sai kammala sallah tsaf sai je yi wa mazan Allah sallama sai assalamu alaikum ya rasulullah mazan Allah ya amsa sallamarsa ya ce amma irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah domin sallar ka bata yi ba a gaban mazan Allah ya sallar yayi kabbara ya yi karatun fatiha ya yi wata ƙulimu na adalin sura ya yi ruku'in ya ɗago ya yi sujada ya ɗago ya kammala sallar tsaf har sallama ya ji amma manzala ce ko ba ka sake sallar sallar ka fita yi ba wannan bawan Allah ya koma ya sake sallar ya sake dawa yi wa manzan Allah sallama ya ce koma di sallar ka ba ta yi ba hidda suka yi sau uku da manzan Allah da shi na ukun da ya ce koma ka sake da ya dace koma sai ce ya rasulallah ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya wata sallah fiye da wannan ba duk abin da zan yi na sallah ta wani shine karshen abin da zan yi to sai manzan Allah ya koya masa da kansa ya ce manzan Allah allimni koya min yadda zan yi manzala ya ce to in ka tashi ka yi alwala ka kyautata alwala shi ma darasi ne mai zaman kansa ka kyautata alwala ya ce sannan ka fuskanci alƙibla ka yi kabbara ka ɗora hannunka na dama kan na hagu a kan ƙirji ka karanta fatiha da abin da ya sauwaka daga alƙur'ani ka yi ruku'i sai ce fatma inna rakiya ka nutsu a ruku'inka an fahimta ka samu nutsuwa cikin ruku'i sannan ka ɗago daga ruku'i ka nutsu a tsaye kafin ka tafi sujjada idan ka je sujjada ka nutsu cikin sujjada idan ka ɗago sujjada ta farko kafin ka koma ta biyu ka nutsu haka mazan Allah ya koya masa sai ran malamai suka ce to gundi shi wancan bawon Allah ya samu matsaloli to rashin nutsuwa ne a ruku'i da sujjada da ɗagowa da sauransu amma ya tsaya yi sallah ya yi karatu ya karanta sura ya yi ruku ya yi sujjada duk ya yi matsalarsa iyayi a gurguje ne iyayi ba nutsuwa gaban baya ba su haƙinsu nutsuwar ita ce za ta baka damar karanta tasbihat a cikin sallah idan ka nutsu a ruku'i za ka samu damar karanta subhanar rabiyar azim subhanar rabiyar azim wa bihamdihi aƙalla za ka karanta abin da shirya ta ɗora mana wajibi idan ka je sujada haka idan ka ɗago daga ruku'i سمي الله لمن حمد ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد an fahimta to wannan ana yin bayan dago daga ruku'i ka tafi sujada ka yi tasbiyan sujada ka dago rabbi ghfirli warhamni wa afini wa hadini warzuqni wajburni tsakanin sujada ta farko da ta biyu nutsuwarka ta baka damar karanta wannan tasbihat din kayan cikin sallah to shi wancan bawan Allah wanda mazala ke gyara mai sallah baya yin wannan to kaga da yanzu manzon Allah iya nan wanda zai kora daga masallaci suna da yawa a sosai kuwa za ga wani iya sallah kai ka cewa sau kai kai yake iya dora gocin yadda ka san ya dora akan wuta zai dago shi ba ruku'i ingantacce ba sujada mai kyau ba karatu mai kyau akwai wani bawon Allah shi ma da manzala ga iya irin wannan salar gub gub ya daga ya taso da wuri sai ce law mitu ala haza la mitu ala ghairi milla da ka mutu kana irin wannan salar to wallahi gun Allah kai ba musulmi bane a arni zaka tashi a gun Allah ba musulmi bane kai an fahimta magana akan sallah wallahi ba maganar wasa bace a komai kai sakacinka kai lalacinka kai abin da gadama ba babban da sallah an fahimta nan to duk abinda zai ruguza ma sallah da zai kama naqasul lada idan ka guje shi to ladan sallah ka zai fi girmama amma idan baka san abinda zai ruguza ma sallah ba kuma baka san abinda zai rage wa sallah ka lada ba to haka nan sallah ka za ta zama bi kankanin daraja da samu lada gun Allah malike cewa fa najidun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yu'allimu al-musi'a salatahu sai muka samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam iya koyar da wannan wanda yake munana sallarsa ɗin nan wanda imamun nasuddin albani ya littafi guda akan wannan hadisin manzan Allah da kansa yake koya masa kaifa yusalli ya zai sallar wayan ha anil iltifat fi salat daga cikin abin da manzan Allah ya koya wancan bawan Allah sai ya hana shi waiwaye a cikin sallah yace ba waiwaye ba waiwayawa dama ko hagu duk kuwa da kururuwan da ka ji a waje karka leƙa kan zuciyarka ta tafi kuma kar idan ka yi tafi to amma yanzu nawa ne suna sallah suna leƙe sosai kuwa sallah yake yi amma sai ya baka labarin abin da yake faruwa wajen masallaci duk abin da aka yi wallahi tsiya ji domin zuciyarsa ba ta cikin masallacin ba ta ciki ko kuma mutum ya sa hajarsa a kasuwa iya sayarwa iya sallah amma iya gyaran murya an kwastoma zai wuce har kama zai yi magana ba ehem duka kuwa na rabi da rabi ake wallahi rabi da rabi ne mana sallah tana san nutsuwa tana san nutsuwa Allah ta'ala yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitabun maquta fa iza wanda yake cewa Allah yake cewa ku nutsu a cikin sallah ku nutsu idan za ku yi sallah nutsu ake so a samu sannan sai rage girma ba maliki cewa manzon Allah ya koya masa kuma ya hana shi waiwaye sawa'un bil wajhi aw bil qalb waiwayen ko da fiska ko da zuciya an fahimta fai zaɗa ma'anantun faƙi musala fai zaɗa ma'anantun faƙi musala sallah ba a so ka yi ta hankalinka a tashi ka samu kanu zai gabatar da ita an fahimta wayan ha'anin naumi kablal isha daga cikin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana mu bacci kafin sallar isha'i an fahimta ba a son ka yi bacci ba kai sallar isha'i wal hadithu ba'daha ko manzon Allah ya hane mu a kafa dabar hira bayan an yi sallar isha'i hira in ka samu masallatai ya ɗari lokacin da shari'a ta fi so a yi sallar isha'i ba aka biki ba an bayyana lokacin da shari'a ta fi so mu yi sallar isha'i to aƙalla a yanzu in za ka lissafa da abu sai jirgin ƙarfe goma shine lokacin da manzon Allah ce wannan shine lokacin da ba dan kana watsa muku ba inna hala waqtuha laula an ashuka alaikum wannan shine lokacin da ba dan karku takur ba wannan shine lokacin ta manzon Allah ya karanta ayi bacci kafin ayi sallar isha'i hakanan ya hana a kafa dabar hira bayan sallar isha'i to amma temple temple din mu duk sai bayan sallar isha'i ke kafa da sasu majalisar wani temple din wani wani din wani duk sai bayan sallar isha'i to alal aƙalla ka ce makaruhi muke abun da muke na hirarraki bayan sallar isha'i shari'a ta kyamata ba ta so manzan Allah ya yi hari har sai inda larura aikinka ya kama dole sai da da za ka yi wani al'amari na zuwa asibiti ne wani al'amari mai girma ne to wannan shari'a ba ta kallonsa a laifi amma haka kawai ka ɗau takalmin ka sa hula ka je ka zauna hira kawai ba sai ba siyarwa ba ba da shawara ba kaza ba neman aure ka sai aka libya neman auren da dare ake zuwa ko to kana ce ya ba komai a ce kawai hira kaje kawai wannan shari'a tana kyamar wannan gaskiya saboda ka sai mu gyara ko mata suna son irin wannan karatun gaskiya suna so yawa mata yau an zo babin mazajen ku kuskure suke yi wannan hirar da ake bayan sallar isha ba dalilin kuskure ne shari'a ba ta da ita ba manzan Allah ya hana hira bayan sallar isha'i shi ne wal hadithu ba'da hatta la tudhi'a as-salat hakan kuma manzan Allah ya sa domin kar sallar ta tuzarta ne kar yi sallah kuma ka je ka gama giba ka ci nama mutane na rage rushi shine hatta la tudhi'a as-salat har kar ku tozartar da sallar ta wayanna ani sahar ba'da al-isha manzan Allah ya hana a kafa dabar hira shine samiran tahajirun ashabi sinul ha al-kabira iya nabi hira kenan ya hana a kafa dabar hira bayan sallar isha'i li ghayri darura in ba da larura bane hatta la tafuta salatul layl idan daga yin sallar isha kai shiga gida ka kwanta zaka samu damar ta shiga kiyamul layl amma ka je hira baka dawo gida ba sai bayan 11 ko wajen 12 da rabi kafin ka kintsa hakonta ɗaya saura to ina haka damar samun kiyamul layl zaka yi ba zai yi ba in ka saki a dafi a dafi ma za ka samu sanin asuba shi ma sai mai kokari amma ka kaddara kan karfe tara in ba da larura ba ka shiga gida ka yi baccin awa uku awa hudu zai ka tashi kama kyamu laili kawai an fahimta amma yawan hirar da ake a wajen marar dalili tana haramta wa mutane da yawa samu larin kyamu laili wa salatul fajr wa asuma hasalan asuma suke rasawa a tsawaita hirarraki da suke a waje a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan فيهيئ الظرف فيهيئ الظروف حتى لا يكون الإنسان حاضرا إلى صلاته manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'a ta tattare lokuta az-zuruf lokuta kenan sallan asuba ga lokacin ta sallan azhar haka sallan al-asr haka maghrib haka hatta hatta yakuna al-insanu hadir ila salatihi haddan adam ya zanto duk sallar da zai iya nan shari'a kowace sallah ta yanka mata lokaci lokaci kaza zuwa kaza sallah kaza lokaci kaza zuwa kaza sallah kaza kar an adam ya shagale ya rafkara kowace sallah akwai lokacin ta na musamman fala yusalli huwa ha huwa haqin ba a san ko mutum yayi sallah iya cikin takura takura shiga ban daki ko abin da ya kama da wannan manzon Allah ya hani yudafil akabasai kana jin fitsari kai sallah manzon Allah ya hana kana jin bayan gida kai sallah manzon Allah ya hana har sai ka ji ka kammala biyan bukatar ka samu nutsuwa ka zo kai sallah wala huwa bi hadrati ta'am haka nan idan kana jin yunwa kuma ga abinci ka fara gabatar da cin abincin kafin kai sallar an fahimta don domin idan kana jin yunwa ga abinci to ba za ka samu nutsuwa a cikin sallar ba sallar za ka bata lokaci mafi kankanci abubuwan da ake so ka yi a sallar ba zai yi ba domin hankalinka zai tafi kan abincin can to manzan Allah ce in an kawo abinci ana jin yunwa fara gabatar da abincin sannan a samu nutsuwa kuma a yi sallar wa amara bil kushu' manzan Allah ya umarce mu yi kushu'i a sallah kushu'i shine zuciyarka ta nutsu a sallah an fahimta yanda ka tsaya baka waiwaye baka waige waige to ya zanto zuciyarka ma a tsaye take a duk lokacin da ka shigo masallaci ka ce Allahu akbar to ka ce fa Allah shine mafi girma ba wani abin da zai zo shi gaban ka tsakaninka da Allah babu shi duk abin da zai zato iya bayan kalmar kanta Allahu akbar ya sami akadar ya ce faffar yi kalbaka minar duniya wa mafiya duk inda wani rikicin duniya ke kana shigo masallaci a jishi a gefe kawai idan ka fito kuma ka ɗauka ka kai gaba amma kana shigowa masallaci duk abin da ake so ka fuskanci ubangijinka kawai duk wata hayaniya da wata rigimar ka a duniya ce ajiye ta a gefe idan ka fita ka zarka ka kai gaba da ita amma da yawa yanzu sai ga har cikin masallacin mazancin zuciya mutuwa waje mutum ya shigo masallaci sai ya ga iya wani abu wanda kamar ba a cikin masallacin yake ba domin zuciyar ba ta nutsu ba ne wata rana manzan Allah ya ga wani iya wasa da gemun haka da gashin haɓasa sai yake cewa wannan mutumin da zuciyarsa ta nutsu to da gangar jikinsa ma ya nutsu rashin nutsuwar zuciya ya sa gangar jikinsa ma fita nutsuwa manzan Allah ya umarci mu da kushu'i wa madahal khashi'i kuma Allah da kansa yabi masu kushuri kada aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashu'un Allah ya ce hakika masu imani sun rabauta sune masu samun kushu'i a cikin sallarsu ila gairi zalik zuwa ga wani waɗannan min al'umuri lati tahilul muslim ala darajatin aliya wanda daga da wa'ansu daga cikin wannan al'amura wanda zai sadar da musulmi zuwa ga samun daraja mafi kololuwa min huduri wal muhafaza alaiha wajen zuwa sallar jami'i da kuma kiyaye sallah akan lokacinta liza saboda haka jaa hazal kitab sai wannan littafi yazo mai suna akaba'ul musallin kusakuran masallata yulabba haja inda jamahirul muslimi shi mai littafin ya ce ya amsa kira kiran da yawa daga cikin jama'ar musulmai ne an buƙaci ya rubuta wanda da yawa daga cikin malaman kana bin tarihin su haka suke ba sa rubutu don su nuna sun isa ko suna da baiwar rubutu ko wani yayi rubutu za su yi gasa a kansa ba sa yi a galabiya buƙata ake yi su rubuta kamar littafin bulugul maram wanda ibn hajar al-asqalani ya rubuta shi ma wasu yan kasuwa ne hiska ji suka samu malam ibn hajar al-asqalani suka ce akar muka Allah mu zuwa makaranta iya mana wahala yanzu kasuwa muna yawan zuwa kasuwa lokacin mu bashi da yawa to da Allah muna so a dan mana littafi irin namu na yan kasuwa wanda dai ba mai nauyi bane zamu iya karanta shi sai to shikenan ya dauko alƙalamin sa sai rubuta musu bulugul maram yace wannan naku ne na yan kasuwa an bayyana wanda iya da hadisi sama da dubu da wani abu a littafi sama da dubu biyu ma da wani abu ko yayi ne saboda yan kasuwa a littafi ba irin ka ba an fahimta kamar risala wanda abubu sai da kairawa ne ya rubuta shi ma an ci yara kanana aka rubuta wa ita kananan yara ku duba ku gani wanda ba su fi shekara bakwai zuwa takwas ba ta su amma kai na godi ka zo ka kakkamo risala ka ce risala za a koya mato ta yara kanana ce kamar musu gani su an fahimci wannan to saboda haka suna da manufa wajen rubutu da wahala haga mutum ya ɗauko alƙalami ya rubuta rubutu irin rubutun alfahari ko rubutun shuhura ba sa yi sai an bukata ko wata haja ta zo ko al'umma suna cikin jahiltar wani abu sai su ɗauko alƙalmi su rubuta littafi a kai shi to shi ma wannan malamin bai rubuta wannan littafin ba sai da aka dinga bukata ya rubuta ya rubuta akwai masallata suna gabatar da kusakurai da yawa saboda ka muna so akar makalawa ɗanyen littafi mana wanda za a dinga nabba'ar da mutane game da kusakuran da suke a sallah jama'a da yawa lokaci bayan lokaci ana ta kai mai wannan tayi to sai ya karɓa ya ce to shi kenan zai rubuta insha Allah an fahimta shine maliki cewa ya amsa kira ne yulabba haja inda jama'irul muslimin alladhina shagalu an ahammi shay'in fi hayatihim wanda suka shagaltu da al'amari mafi mahimmanci a rayuwarsu an fahimta al'amari mafi mahimmanci a rayuwa shine sallah ilimin sallah al'amarin da mala yake nufi mafi mahimmanci cikin rayuwarsu wa huwa ta'allumu ahkami salah shine ka je kai ilimin yadda zaka yi sallah ana ganewa wannan yafi komai mahimmanci a rayuwarka kai ilimin yadda zaka yi ibada sallah babu fa babu abin da kai mahimmanci duk abin da ka sani a bayan wannan yake domin ita sallah tana da alaka kai tsaye da hutunka a lahira ko can gawa naka a lahira kaga duk abin da zaka gyara rayuwarka ta lahira ai ya kamata a ce ka bai muhimmanci ka karkade ganda ka warewa koyon ibada sallah lokaci a rayuwarka duk commitment ɗinka ka warewa karatun sallah lokaci ka san akalla ba ka zama jahili game da sallah ba duk abin da ake bukata na farba ayin abin da ya zama dole ka sani kai ka san sha ilmanci to wannan haka ake bukatar kowane musulmi maliki cewa khususan musamman ma yasduru minhum fi salah abin da ya gangaro cikin al'amarin su na sallah wa hum ghafiluna an kutur an kuturatiha fi ibtaliha wanda su sun gafala game da hadarin da hadarin da ke cikin sallah wajen rusata ma'ana sun gafala sun mai da hankalinsu ɗari bisa ɗari game da gano irin abin da zai kai su zuwa garu waje wa sallarsu awa in ƙasu sawabiha ko tawaye ladansu ko tawaye ladan sallah ɗin au tawakkuhum fi bid'a au mukhalafa ko kuma fada wasu cikin bid'a ko sabani ko abin da za su saba wa jama'irul musulmi wa qad arda al-kitab ardan sha'iqan salisan hakika malam yayi littafi na araba shine ya bujuru da littafin ardan sha'iqan sha'iq kamar abin da ya zamto ya ya gangaro ta kan sabanin mutane da suka game da sallah fa in tawallaw fa inna ma huwa fi shiqaq shiqaq shine iktilaf malam ya biya dauko sabanin mutane ko ya dau na mazahib din nan guda hudu ko manya-manyan malamai malam wane ya fahimci kaza malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza to mu littafin ya gina shi kan wannan sabanin mu an su daga cikin malamai salsalan kuma ya bi kowane bisa silsilarsa har abin da shi malamin ya ce sai da ya biya gano domin ya yi tarjihi shi malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza to abu ne ma wanda malamai suke cewa iya da a cikin addini haƙƙi da abin da ya zama wajibi gare ka da ni idan malam wane ya ce malam wane ya ce to ba zati malamin za ka duba ba ba mazhabarsa za ka duba ba ba ƙungiyarsa za ka duba ba sai ka duba wanne ne fi ƙarfin dalili kamar imamu malik imamu shafi sun samu saɓani kan wata matsala to sai ka duba wa ya fi ƙarfin dalili karkace ni ɗan malikiya ne duk abin da maliku ya kawo zan karɓa to wannan ka fita daga cikin da'irar adalci wa addini an fahimta duk abin da aka ce malam wane ya ce malam wane ya ce an samu sabani to abin da zaka je kai sa waye fi karfin dalili waye dalilin sai fi da dan uwansa karfi to wannan shine abin dauka cikin addini sai malaki cewa walam yudhil muallif bi ida ra'ayi shi malam siddiq al-minshawi Allah ya masa rahama bai kawo ra'ayinsa ko dai a cikin littafin ba bai zo da ra'ayinsa ko dai ba ya bi ra'ayoyikan malamai kuma ya yi tarjihi ya ɗora al'umma kan abin da fi shi ne mai ƙarfi ra'ayi mai ƙarfin dalili a ra'ayahu lakafi kathirin min almawaɗin khususan almawaɗin lati iftalafa ulama fi sha'aniha malam ya kau da kansa kawarwa sosai cikin fagagen da malamai suke samun saɓani a cikin al'amarin sallah wa in kana al'amalu bi ayyil ara la ya uddu kafa'an sai maliki cewa aiki da ra'ayin malamai irin na dafa malaman da suke yin abin su dan Allah ba dai neman shuhura ba aiki da kowane ra'ayi daga cikin nasu ba a kirga shi akan kuskure ma dama kadiyan a ita mada ala dalilin makabul matukar an gina ra'ayin akan dalili karbabbe a fahimta kuma dukkan magabatan nan musamman malaman mazhabobin ne guda hudu imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi da ahmad dan hanbal da su imamu safiyan da sauri da sauransu dukkansu ba wanda ya gina ra'ayinsa akan san zuciya iya fahimtar su iya abin da Allah ya hore musu na fahimta haka suka gina ra'ayinsu ba wai da gangan suke samun sabanin ba dan a ce a malam wani yayin ni na yi nan a'a sai dai iya fahimta da iya baiwar da Allah ya ma kan fahimtar matsalar sai ya gina karatunsu akan wannan amma saɓaninsu ba na ba na san zuciya ba ne ba irin saɓanin da ake samu a yanzu ba ne ba shi ne ma ya ce bin kowane ra'ayi matuƙar an gina da ra'ayin ala dalilin makabul akan dalilin da shi ta karɓe shi walam ya kun lam tattabi'a li rukusul ulama kuma malam bai bi irin saukin da malamai suka kawo ba ba zai ce a'a dan ni dan malikiya ne to duk abin da mali ya kawo zan dauka bai ci ni dan shafi'iya ba duk abin da imamu shafi'i ya kawo zan dauka bai bi wannan ba kuma in ka kawo rukusa a rukusar taka akwai maganar da ta fi taka ƙarfin dalili to sai ajiye wani rukusar da ɗobe ƙarfin dalili wa kanar wasul ila sawab saduwa zuwa ga dace wa ƙasadul abd shi ne manufar bawa an fahimta duk bawa mutumin kirki to zuwa ga daidai shi ne manufar sakawai an fahimta ba kwarari da ra'ayi ko mazhaba ba ina ne daidai take kullum ka dinga roƙon Allah ya kai ka kan daidai in an samu saɓani Allah ya ɗora kan abin da shi ne daidai to wannan hata mazan Allah iya wannan addu'a din sallallahu alaihi wasallam shi ne ƙasudul abdi shi ne asawa faƙaɗi a zafi hazil abhas lil muhutami bi salatihi wannan bahasi ɗan ƙaramin bincike da malami game da wannan littafin to an ƙara an raba da abubuwa da yawa game da wanda ya mai da sallahi abu mafi muhimmanci a rayuwar shi idafatan ma bagi al-wudu min sha'niha khususan tilkal muqaddimat musamman ya kara abubuwa da yawa wanda ido ba zai rufe ba a cikin al'amarin ita sallah din khususan tilkal muqaddimat musamman abin da ya kawo a farko farkon littafin sa allati istahalla bi hadha al-ba'th wanda ita ce ta kururunta wannan rubutu nasa istahalla kamar wa ma uhilla li ghairi ne ya kururunta kamar sakon da yake so ya faɗa a littafin a muƙaddimar ya gama zuwa ci gaba ɗaya an fahimta mutahaddisan fiha an muƙaddimati salamin tsahara wa azan wa gairi zalika ya kawo abubuwa daga farko farkon littafinsa abin da ya shafi ɗahara hatta tsarki sai da ta kansa wa azan da kiran sallah wa gairi zalika da waɗansu waɗannan wa nabbaha ala aqta'in nas fiha kuma sai ya nusar da mutane irin kusakuran da ake samu a cikin tsarki da kira sallah da abin da ya kama da wani shi ne wa nabaha akba'un nasi fiha min janibin daga bangarori daban-daban wa alama ra'ahu rajihan min maktalafa fihi ulama min janibin akhar kuma ya rinjayar da abin da malamai suka samu sabani a kansa malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza amma wanne ya fi karfin dalili sai ya rinjayar da wani karfin dalili walan yuridil mu'allif an yalzima nasu bi ma ra'aw malam bai bai dora wa mutane ba cewa dole sai sun bi ra'ayinsa bai faɗa ba bai lazimta musu bi ra'ayinsa ba an gane ko warajahu fi masail fi masail al-muqtalif fiha kuma ya samu tarjihi ma'ana ya rinjayar akan kowace mas'ala da aka samu sabani akan ta wa innama nukila asbabu tarjih malaci ni na zaƙulu na lalimu asbabu tarjih dalilan da yasa ake rinjayar da maganar malam wani akan malam wani rinjayarwar ma ba da ka ake yi ba ba za ka ci ai imamu mali ya shine malamin imamu shafi saboda kawai maganar sa ce a gaba an fahimta to ba haka ake rinjayar da maganar malamai ba ki kansa tarjihin akwai ilimin da zaka wajen rinjayar da maganar malam wani akan ta malam wani sai ma da yake cewa daga cikin asbabu tarjih akwai min qawaidil fiqhiyya sai ka san qawaidil fiqhiyya ƙa'idojin malamin fiqh an fahimta sannan ka san qawaidul usuliyya ka san ka'idodi da malaman usulul fiqh to sanin waɗannan da zurfi wajen ilimin su to zaka san yadda zaka yi tarjihin maganar malam wani akan ta malam wani aw tasahihu hadisin aw tadhihi sai kai ilimin sanin hadisi mai inganci kuma kai ilimin sanin hadisi mai rauni an fahimta ilimi ne mai zaman kansa ajjar wa ta'dil wajen in kace hadisi nan mai rauni to me dalilin ka ba irin raunata hadisin da wa'ansa da yawa daga cikin mutane wasu ke yi ba dan hadisi ya zo ba a daidai ra'ayinka ba ko bai daidai da kungiyarka ba sai kace hadisin yana da rauni in aka ce kawo dalilin da yasa yake da rauni wala ba zai iya kawo ba kaga wannan son zuciya ne son zuciya ne su malaman da suke cewa wannan hadisin mai rauni ba da ka suka faɗa ba ba da ka suka faɗa ba sai da suka ɓata dare suka ɓata lokaci suka yi bincike mai zurfin gaske suka bi malamai sau da kafa sannan su gane ga matsala hadisin yasa aka ji masa mai rauni ne ba kai kawai a gindin bishiya ba ka sha tuwon masara ga kawai ka sha ruwan fiya wata ka jefar da leda ka ce hadisin mai rauni ne kawai ta wani cin amanar ilimi ne in ka sake sai manzan Allah ya tuhume ka akan ka masa kare a gobe da kiyama an fahimci wannan to malai ke cewa a asbabu tarjihi ne sanin qawaidul fiqhiyya da kuma ilimi na usulul fiqh da abinda ya danganci ilimin hadisi li yaftaha lil qari ibaban domin ya kwankwasa wa dalibin ilimi koba min abwabil ilm game da ƙofofin neman ilimi kamar usulul fiqhi qawaidul fiqhiyya ilimin sanin hadisi mai inganci da mai rauni to kofa ce wanda ya kamata kowane ɗalibin ilimi ya shige ta aw li yaqula innal mas'ala laysa muttafaqan alaiha ko kuma yace wannan mas'ala ba samu ittifaqin malamai akan ta ba fala yankir al mukhalif ala ghairihi to karka kiyamaci wanda bai zo ya jona ga sauran malama shi ma iya da dinnasu dalilin kamalan kama lam nunkir nahanu ala gairina kamar yadda ce mu din ma ba ma in kade waɗansu mu akwai fahimtar mu ta ce ban da suwa ne wa tarjihi minna abin da za mu rinjayar mu da gare mu wa min gairina da kuma waɗansu mu la yarfa al khilaf al batta ba zai taba dauke sabani a cikin musulunci ba an fahimta da za a rinjayar da maganar malam wani akan malam wani to duk da tarjihin to al'umma ba za su bushe wajen samun sabani har abada fattar jihad rinjayar da maganganu akan maganganu fi galibi hazan niyya a galibiya akan abin da ba nasi ba ne karara amma in nasi karara ya tabbata ba a zancen a rinjayar da magana wani akan tawali kamar yadda suke cewa la kiyasa ba adan nas ba kiyasi bayan nasi ya zo in dai mas'ala ta zo ƙur'ani ya ce hadisi ya ce ai magana saɓani babu a wannan to duk matsalar da aka ce malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza to sunniya ce matsala ce wanda babu nassi karra akanta an fahimta sai malai ke cewa wa inna ma natawakha jami'an mu musulmai abin da ke gari ba zama yan uwan juna gaba daya fahimtar ka da ta'un bata zama ɗaya ba matukar ba nassi na sabawa ba kai ma ba nassi ka saba ba mu ci gaba da tafiya akwai gun da zamu haɗu an fahimta amma in ka duba sabanin mu a yanzu musamman a gidan sunna wallahi saɓani ne a furu'i mun yadda da aƙidarmu duk ahalu suna ya yadda da aƙidar ɗan wasu ahalu suna ba shirka ba bidi'a ba guru ba laya ba canfi ba sihiri kowa ita baki akan wannan wani saɓanin in ka ganye sai kai wa abin dariya ba a bakin ilimi wanda da yawa daga cikin sahabbai irin wannan saɓanin sun samu mun sha buga misali yana sahabbai manzan Allah zai ce musu kaza wane ya fahimci kaza wane ya fahimci kaza kuma in sun dawo kowa ya faɗi abin da ya fahimta manzan Allah ya tabbatar musu da shi amma akwai abin takaici abin da bai kai a samu sabani a kansa ba ce al'umma su sun samu sabani a kansa akwai takaici akan wannan akwai lokacin da Usman dan Affan iya kalifanci da ya je aikin haji wanda ana hada sallar azhar da la'asar ayi kasuru kuma ayi jami'i a yi azahar biyu la'asar biyu duk a lokaci daya ranar arba haka aiki haka manzan Allah yi haka sai na abakar yi haka umar yi amma da sai na usman ya zo a wata shekara sai ya cika sallar azahar ya raka uku sallar la'asar ma ya cika ya raka uku sai aka samu abdullahi dan abbas aka ce abdullahi dan abbas ya haka kai malami masanin hadisi kuma za ka zo usman ɗan afan ya yi raka a hudu ya saba abin da manzan Allah yi kai kuma ka bi shi sai shi a na bi shi domin al'itlahu sharu domin saɓani shari ne yanzu ina jira gefe ina cewa ni ba zan bi shi ba ta wanzu zo guna daga da fitina za ta shi kuma a fahimci abin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abin da ya ce ai a wane goro kusa ce ba sauƙi aka sama muku ba ba a ce wanda ya cika ya yi laifi ba rukusa aka samu fahimtar usmanu kenan cewa a lokacin manzan Allah da sayyidina abubakar an fi shan wahala kafin a zuwa kin haji yanzu an samu sauƙi fiye da wancan lokacin shi yasa ya ce mu haɗe sallar mu akwai matsala wannan rukusa ne ba ba dole ba ne musamman a yanzu cikin damanar an sha samun saɓani a masallatai da yawa game da haɗe sallar tsakanin magariba da isha da yawa na su labarin wannan mu dai nan Allah ya taimake mu wannan musibar bata zo ba amma da yawa akwai masalatan ma da rigima akai ta yi me a ciki me a ciki idan kun haɗe sallar nan rukusa manzon Allah ya ba idan kun ce ku ba za ku haɗe ba ku bari lokacin ta yi ku yi me a ciki duk wanda ya ɗau in ka ce a lokacin manzon Allah ba wutar lantarki ba hanyoyin ruwa ba kaza ba kaza shi yasa aka ce ayi wannan sallar eh fahimtar ka ce yanzu kuma akwai titina akwai haske akwai kaza akwai kaza dalilin da yasa aka yi wancan yanzu babu shi misali in ka ce ba za ka yi ba ban da ce madan me za ka yi ni kuma na fahimci cewa manzon Allah ya ce a yi in an samu ruwa ko hadiri ko caɗi a yi sallah haka na fahimta haka zan yi da ni da kai kowa in ya tsarkake ne sa kan daidai yake akan daidai yake masayidin duk masu sauki ne idan har mun fahimce su a doron nasu kenan amma dama wani iya jin haushi bai taba samun samun sabai da malam wani ba to yace yi zai hada sallar higon ba zai yi ba yawa ya ja ba yake dan abbasu yace al iktilafu sharrun na saba wa usmanu a yanzu to ban san kofar sharrin da zan bude mutane ba to haka ake so al'umma mu dunkule da Allah abubuwa da yawa wani ma jahilci ne bai sa ya saba ba ilimin bai zai masa ba ba a karantar da shi ba bai san ka'idojin ba kai kokarin karantarwar tukunna sannan sai saɓanin ya zo daga baya amma matukar ana karatu su saɓanin zai ragu a cikin al'umma da yawa Allah ta'ala ya samu da shi to sai malike cewa mu zama ƴan uwan juna mana wa inna ma natawakha jami'an al-wusul ila sawa mu dinga kokarin saduwa zuwa ga daidai awul asu ko abin da ya zama daidai din wallahu yufiqul jami' Allah ya datar da mu gaba ɗaya mu lima fihi ridahu cikin abin da yardarsa ne wa yatakabbal minna wa minkum ya karba mana da ku gaba ɗaya salihul a'mal kyawun aikin mu innahu bil ijabati jadir shi game da karbar ibada abuwan game da karbar addu'a Allah ta'ala abin da neme mai karbar addu'a ne karbar addu'ar ba ta zama masa yi to watarjih minna haka ne watarjihu minna abinda ya zama mafi rinjaye a gunmu abinda muka rinjayar mu wa min ghairina da waɗansu mu ma abinda suka rinjayar ba mu ba to la la yarfa'ul khilaf albatta baya dauke sabani har abada duk da mun rinjayar da magana mai ita ce mai karfin dalili to ba zai zamto kuma kan musulmai gaba ɗaya haɗu a kanta ba fatar jihad fi galibi hadhanniya wannan ma mun karanta sai dai maimaita tarjihat rinjayar da maganganu akan maganganu a galibiya abinda ba nasi bane tabbata akan su an fahimta amma inda nassi ya zo kan matsala to wajibin musulmi ne ya miƙa wuya ya sallama amma abinda nassi bai inganta ka ba na ake samun fahimtar wani ta wani daban an fahimta to wani shine karshen a muƙaddima da dr muhammad abdulrahman abdulmun'im ya yi a wannan littafi na asiliki mishawi allah ta'ala ya musu rahama gaba ɗaya muƙaddimatul mu'allif ga muƙaddima ta shi malamin littafi kenan alhamdulillah yace godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala alba'idu fi qurbihi wanda ya nisantar da wa'ansu bisa kusancinsa wa'ansu sun yi nisa ba sa kusantar Allah domin ba mutane kirki bane alqaribu fi bu'dihi wa'ansu kuma sun yi kusa akan nisan da suke wa Allah aikin da'a iya kusantar da mutum zuwa ga Allah aikin sabo kuma iya nesantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala almuta'ali fi rafi'i majdihi Allah shine madaukaki wajen daukakuwa game da yaban da al'ummar su yi masa an shay'in wa diddihi game da dukkan wani abu ko kishiyarsa fa ahkum kitaba shi ubangiji sai hukuntar da littafinsa alqur'ani ya zama shine mai hukunta mu gaba ɗayan mu wa ala kitabe kuma littafin Allah alqur'ani Allah ya ɗaukaka maganarsa kitab shine magana alqur'ani mai girma wa anzala ayatihi kuma Allah ya saukar da ayoyi na alqur'ani fa ajazat kuma suka buwayi kowa suka gagari kowa wa qala Allah ta'ala yake cewa kitabun hukimat ayatuhu summa fussilat littafi ne wanda Allah hikimtar da ayoyinsa sannan littafin yazo ararrabe ararrabe komai daki daki bayani filla filla fa ashfa man kana li hikima yu'ali Allah ya warkar da wanda neman hikima ta addini ita ce a gaba da shi ita ce damuwarsa to sai Allah ya kama yi waraka a ƙur'ani da bin sunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa ashka ahalul ma'ani waɗanda suka kaucewa tafarkin tauhidi masu bin ra'ayuyyuka su kuma sai suka zama to sun tsiyataka ma'ana sun yi nisa da rahmar Allah subhanahu wataala fa ma adala lahum amdan kuma Allah bai tsawaita musu burinsu ba wa asammahum lisanan Allah kuma ya kurumtar da harshen su ma'ana harshen su baya iya farta gaskiya wa qaladan kuma suka dawama haka wa ajaza bulaga al-araf wa asrar jalul adam qur'ani yazo ya gagari masana kwarewa da masu zurfin fahimtar larabawa da masu zurfin fahimta wajen rubuta adabi to qur'ani yazo ya gagaro da mutanen domin qur'ani yazo da larabci amma ya gagari larabawa waja'ala naqsu fi kutubil khala'iq kuma Allah ya sanya naƙasu tawaya a littattafan mutane ko littattafan halittunsa duk littafi in ba ƙur'ani ba ne akwai kuskure a cikin shi ka fahimta duk littafi a duniya ba littafin da ya kubata daga kuskure sai alƙur'ani mai girma an fahimta wal khattalafi ikhtilafi a tsara'ik kuma shi ƙur'ani ya zo da daidaita hanyoyin da aka samu saɓani a kansu duk wata hanya da aka samu sabani to qur'ani ya zo ya fidda abin da ke ne daidai fa qala allah ta'ala yake cewa walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kathira da qur'ani ya zo daga wajen wani allah to da an samu sabani sabani mai yawa a cikin shi wasu ila shafi'i an tambayi imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ma balul kutub me ke samun littattafai ne ya ka fi halqata ake samun kusakurai a cikinsu walghalat da wuce gona da iri waliktilaf da samun sabani kusakurai da samun sabani wa shay'un yunaqib ba'dahu ba'd kuma za a ga littafi ya zo wani sahinsa ya warware sahinsa da yawa sai yake tambayi imamu shafi me yasa haka take faruwa amsar da imamu shafi ya bayar shi ne alam taqra qawluhu ta'ala ba karanta faɗin Allah ta'ala ba da yake cewa afala ya tadabbarun alƙur'an me yasa ba ku tadabbarin alƙur'ani ku je ku dawo kuma fahimta mai zurfi walau kana min inda ghairillah da alƙur'ani ya zo daga wajen wani Allah la wajadu fi ikhtilafan kathira da kun samu sabani mai yawa a cikin shi alƙur'ani da wani Allah ne kawai shi falamma kana min inda ghairillah yayin da littattafai suka zama to daga wani Allah suka zo wajaba an ya kafi likilab au ikhtilaf to wajibi ne maka samu sabani a cikin su tunda ba daga Allah suka zo ba littafin Allah shine ya kubuta daga samun sabani amma ba'adu bayan wannan fa haza sifrul latif wannan wani dan takaitaccen rubutu ne mai sauki wajen karantawa shine sifrul latif an gane ko fi hajmihi yanda ya gina littafin bashi da yawa littafin dan takaitacce bai yi shi babba ba wajiz takaitacce fi ardihi bai faɗi da yawa jumi'at fihi shay'an min aqba'al ibad ya tattaro da yawa daga cikin kusakuran bayi wa awhamu zuhad da wahami daga masu zuhudi suka samu ma'ana wanda suka kaura cewa abin da ya haramta a duniya sau koma ga Allah to su ma sun samu wahami sun samu kuskuren fahimta to ya ɗauko irin kusakuran da suka samu su ma ya bayani aka mimma ya fa'alunahu fi salatihim irin abin da suke aikatawa cikin sallolinsu wa ya arifunahu min mazahibihim kuma su sun fahimci abin wajen mazhabarsu a mazhabance suka fahimci haka amma abin da ya zo a sunance a ijima'ance ya saba abin da suka fahimta an fahimta wa zalika li azmil mawdu wa irshadi at-tabi' wal matabu littafin ya zo a iya da girman mawdu'insa iya da girma tunda magana ce akan sallah wa irshadi tabi' kuma littafin ya zo ne shiryar da mabiyi at-tabi' kai wanda ake bi attabi'u mai bi ismul fa'il wal matabu da wanda ake bi mai bi da wanda ake bi duk littafin ya zo da shari'a a kansu fassalatu rukunu thani malai ce ita wannan sallah ita ce rukuni na biyu min al-islam a cikin musulunci da kalimatu shahada sai sallah ana fahimta wal faisal bainal kufr wal iman kuma ita sallah ita ce tararrabe tsakanin musulunci da kafirci manzala ce al'adun lazi bayyana wa bayanin asala faman taraka faƙari kafara abinda ke tsakaninmu da su sallah ne duk wanda ya bar sallah ya zama kafiri wa a zama kurbatul abdal ba abinda gangan jiki zai aikata ya fi samun kusanci ga Allah kamar sallah shi ne a zama kurbatul abdal ya kunu abdu fiha aqrabu shay'in min rabbi sallah ita ce abinda dan adam zai aikata ya samu kusanci zuwa ga ubangijinsa fayaghfir lahu min ghalatihi wa dhanbi sannan kuma Allah ya gafarta masa kusakuransa da zurbansa an ce idan kai sallan azha kafin sallan la'asar duk kusakuran da kai kanana kananan zurban Allah ya gafarta masa daga sallan la'asar zuwa magariba kanana kananan zurban Allah ta'ala ya gafarta su haka nan magariba zuwa isha haka nan isha zuwa asuba haka asuba zuwa azhar in dai kana yin alwala ingantacciya da sallah ingantacciya duk kusa kuranka ƙananan ƙananan zunuban fa an gane ko ba ka ba irai ba ƙananan zunuban manzan Allah ya ce Allah ya goge su gaba daya kaga ahi sallah tana kankare zunubai kenan kuma Allah ya ce in tajitani mu ka ba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum saboda sallah tana kankare zunubai musamman ƙananan ƙananan zunubai wa awwalu ma yus'alu anhu al-'abd inda rabbih kuma sallah ita ce farkon abin da za a tambaye ka a lahira farko abin da ubangijinka zai tambaye ka a lahira hidi sallah ma yus'alu anhu al-ibad inda wuqufihim fi ardil ma'al lokacin da aka bujirar da mu tsayuwa a filin alkiyama falizalika falizalika me rubuta nan kamar na yago ne falizalika me ya rubuta nan qadahat yawa qadahat zihili fa bizalika qadahar zihili sai na samu kamar wani suka a cikin tunanina wa amsakat bi kalb bi kalami kuma na rike alkalami na li asjal ba'd ma zallat fi alaqdam domin na rubuta wasu abubuwa da kafafuwa suka zabi a kansu ma'ana kusa kuran fahimta a sallah sai na ji kamar an soke ni a zuciyata sai kuma hannuna ya zari alƙalami da na gane sallah ita ce abin da za a tambaye ka alƙiyama an gane maganarsa da ya fahimci wannan hadisi ne sallah ita ce farkon abin tambaya a bawa musulmi a kiyama sai ji kamar an soke shi kuma ya zari alƙalaminsa domin ya rubuta irin abubuwan da ƙafafunmu an suka zame game da fahimta su game da sallah wa ghaffalat anul a'lam da kuma da yawa daga cikin wasu malamin masu rafkana wa ma'arifatul akba male ce fahimtar kusakurai a cikin sallah wa shururi babu mufid da wasu abubuwa da suka zama to shiri ne ma aikata su a sallah sai ki ce babun mufidun wani babi ne mai fa'idar gaske lil gafili wal mujid ga wanda ya gafala da wanda kuma yake kyautata aikinsa wa madakal min madakilil ilm kuma wata mashiga ce daga cikin mashigar da ake wa ilimi taftulu ilaihi ulul hil wanda masu hankali suna kuwa da wannan fasalaku sabila he su bi wannan hanyar ta fahimtar kusakuransu a sallah wa khabaru tariqa kuma su bada labari irin tafarkin da suka bi fa zakaruhu sabiquna fi kalami haka magabata suka ambata a cikin maganganunsu wal a'imma fi asfari fi asfarihim da malamai cikin rubuce-rubuce su a littafinsu famin man kassa lahu kitaban wa afra da jawaban daga cikinsu akwai wanda ya keɓance littafi don kusakuran sallah akwai kuma wanda ya jefa shi kamar amsa bisa tambayoyin da ake masa an fahimci wannan wannan kusan duk mukaddima ce sai kuke jin karatun kamar ba daɗi haka mukaddima ake ta yi kuma ita mukaddima ita ce fahimtar littafi duk wanda ya fahimci mukaddima to kusan ya fahimci rabin abin da littafi ya kasance za mu samu matsaya ne insha Allah idan Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa za mu karasa mukaddima sannan kuma mu fara karatu a cikin littafin kai tsaye in Allah ya abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da ne kuskure Allah ta'ala ya ɗauke mu da kansa ya fi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifinmu muna roƙon Allah ta'ala ya samu yi lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu da alkhairin duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala ya raba mu da shirin duniya da lahira dukkan abin da ya fi ƙarfin mu muna roƙon Allah ta'ala ya fi ƙarfin sa dukkan abin da alkhairi ne Allah ta'ala ya sadar da mu da shi Allah ya ba mu kaka da mai albarka abin da aka samu Allah ta'ala ya sanya masa albarka akwai wani bawan Allah ya ce masa shi addu'a akwai wani bawan Allah yana neman shi da fitina to muna roƙon Allah ta'ala ya tsare ya kiyaye fitina shi ma Allah ya fahimtar da shi da mu gaba daya Allah ya daidaita rayuwarmu ya sulhunta tsakaninmu ya ƙara mana fahimtar juna a rayuwarmu akwai wani bawan Allah da aka sanar da ni ya rasu kusan ina da alaƙa da shi ya yi jinya takaitacciya a can jihar jigawa ne wanda ɗazun nan aka sanar da ni jiya da yamma Allah ta'ala ya masa rasuwa to muna sashi addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ta'ala ya sa aljanna ce mako musu da mu gaba daya muna ƙara addu'a ga marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su bukatun mu na alkhairi mana roƙon Allah ta'ala ya biya mana duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da shi gidansa lafiya ladan da ake samu Allah ya hada mu da shi Allah ta'ala ya samu yi lafiya mu gama lafiya manufar wannan littafi ta gyara kusakuran mu a sallah Allah ya ba mu fahimta ya ba mu ikon gane kuskuren kuma ba mu ikon gyarawa Allah ya taimake mu ya sanya karatun ya zama alkhairi a gare mu a duniyar mu da lahirin mu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum